بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu na gode wa Allah da ya sake dawowa da mu wannan satin domin ɗora karatunmu inda muka aje a satin da ya shige insha Allah muna cikin kabira na 26 muna cikin jawabin mutum ne wanda ya danne wani a hanya ya kamu kishinsa inda ba a manta ba to sai ya karbe masa kifin inda ana tare da mu an ji yadda abin ya kasance a satin da ya wuce to nan dai bayan duk wancan abin da suka gabata ya ce sai ya haɗu da shi bayan ya haɗu da wannan mutumin ya ce mai da suka yi manganu da yawa sai ya ce masa lallai sai ka yafe mini da Allah ka yafe mini ya ce to na yafe maka na yafe maka saboda ya ba shi tausayi kamar daina karatunmu ya shuɗe to sai ya ce masa ya sayidi har billahi billahi halkunta kadda auta alayya lamma akhastuha to ni abin ya daure min kai kai malam wai lokacin da na karbe maka kifin nan naka akan danniya yana yiwa kayi mini muguwa addu'a dai kenan ka ce Allah ya isa ko ka san idan ka cuci mutum ya ce Allah ya isa masa Allah zai ce la'ansuran naka wani ba da hine halakka min muguwa addu'a ne kale ce na'am kwarai kuwa ya zan kyale ka kultu abin da na ce na daga hannu na roƙi Allah na ce Allahumma ya Allah inna hadha kaga wannan mutum taqawwa alayya bi quwwatihi yarin jaye ne da ƙarfinsa ala da'afi bisa ga raunin da ya ganni da shi ya bi ni ƙarfi kila na mulki ko na jiki ko ƙarfin jiki ko ƙarfin mulki ya danne ni ya karbe min kifin da na farauto domin in je in saida in ciyar da iyali na taqawa alayya bi quwwatihi ala da'afi alama razaqatani bisa ga abin nan da ka hure mini zulman kuma ya mi haka saboda bakin zalunci kawai saboda haka ya Allah fa'arini kudrataka fihi Allah ka nuna min isakka ikonka a cikin wannan mutumin da ya cuce ni fa qultu sai nace ya sayyidi malam aiko kad araka Allah qudratahu fiyya aiko Allah ya nuna maka kudurarsa a cikina don kaga dai halin da ya same ni gashi har an kai cire min hannu wa ana ta'ibun ila Allah azza wa jalla saboda haka dai yanzu na tuba wa Allah amma kuntu alaihi na abin da na zami akai min khidmati zalama na yiwa azzalumai hidima wato abin da ya cuce shi nan hulɗa da azzalumai kaga hulɗarsa da su ya gani da suke kama karya to shi yasa shi ma ya zo ya yi danniya ya yi kama karya a wani bawan Allah kaji munin hulɗa da mutumin banza ke nan saboda za ka koyi ɗabi'arsa wala kuttu wala kuttu a kifu lahum alababin kuma daga yau ba zan koma tsayawa kofar gidansu ba ko kofar ofis ɗinsu in zamo bawab nasu mai masinjansu ko kuma in zamo ɗan bangan siyasansu wallahi daga yau ba zan kara ba balle in koyi irin zaluncin da suke yi kaga wannan ba wai azzaluman ba fa ba ba su ake magana ba a mai yi musu hidima ne ya haɗu da wannan bala'i to yaya za ka gani kenan ko ya za ta kaya wurin shi azzalumin wala akunu kun ba zan taɓa yadda in zamo min a awanihim cikin masu taimaka musu ba ma dumtu hayyan in dai ina numfashi ina da rayuwa insha Allah ta'ala billahi tawfik Allah ya datar da mu akan wannan mala yace mau'izatun ga wani wa'azi wanda zai yi kila ya cika wannan hatama ta wannan babin yana yiwa haka yace ikhwani yan uwana kuma da hankali da kyau kam akhrajal mautu nafsan min dariha lam yudariha kuma da hankali fa inji malam yace duniyar nan ba a zaunawa a cikin ta azzalumi ba duk wanda ya cuci mutum to lallai lahira sai ya biya shi abin da ya cuce shi nan lallai mafi yawan abin da zai kai mutane wuta ma shine zalunci musamman a wannan lokaci saboda komi yawan ibadanka to za a wawashe ibadanka ne a biya wanda ka cuta ko kudinsu ko kayansu ko mutuncinsu to sai su koma ladanka ne za a kwasa a biya mutuncinsu da kaci ko dukiyansu da kaci ya ce to wai ku mutane sun san hakan nan kuma suke wasa kam a kharaja almautu nafsan wai san iyakar wato wanda mutuwa ta fidda shi daga gidansa wanda ya saba zama shi kenan mutuwar ko ta fidda shi daga gidan lam yudari ha bai koma zama gidan ba wai kayi kirga mutumin da ka sani a gidansa ma keken gida na isa ba wai gidanka ma kai da baka da komai ba mai gida isasshe ga wadata ga komai ga komai amma mutuwa ta zo lokaci dai ta fidda shi daga gidan kuma gidan shi kenan ya zama ba gidan ba gurin zaman sa bane wai ce ka san iyakar mutumin da haka ta farma to kai ma tana zuwa wurinka saboda haka ka shirya wa kam anzala ajsadan bijariha lam yujariha wai san iyakar wato wanda jikunan da mutuwa ta farma ta makwabce su wa kam anzala ajsadan bijariha wai san iyakar waɗanda mutuwa ta saukawa ta makwabce su alhali lam yu jariha shi mutumin ba tare da yana son yi makwabci mutuwa din ba wai san iyakar mutumin da jikin da mutuwa ta zo ta saukawa ta zama abukiyar zamansa domin da ka mutu to shi yanan kabar duniya alhali ko mutum ba tare da yana so ya makwabci ya abuci mutuwa din ba wai duk mafi masu mutuwa suna son su mutu ne ai ba su so wa kam wa kam ajral uyuna haka ne ko to wa kam ajral uyuna kal uyuni ba'da qarariha ina ga kila zai fi wai san iyakar mutanen da mutuwa ta saukawa idanu suka yi ta kuka suka yi ta zub da hawaye wa dangi dangi suka yi ta zub da hawaye yadda ka san dai an bude idanun fanfuna ko al'uyun ko mare-mare ko dai bakunan fanfuna wai san ida iyakar idanun da suka yi kuka saboda mutuwar danginsu kuma idanun suna ta kuka suna zub da hawaye babu kakkautawa ba san ya karo wannan ta saba to kukan ya sa an dama da dan uwanka bai saba sai rubuta wani shi'ir yace ya muridan bi usalin bi usali aishin na'imin satusuddu anhu da'ian aw kariha innal hawaditha tuzijul ahrara an awdaniha wa tsaira an aw kariha ya ce ya muridan ya kai mutum wawa wanda yake kauda zuciyarsa ko tunaninsa biyu sale aishin na'imin ga haduwa da rayuwa da imtatta waina kuna bani mamaki in ji mala ya kake hitabatun lahira alhali ko ka san lahira nan idan ka kyauta akwai ni'imomi da wamammi wanda ba su da iyaka ba sa yankewa ya kake kau da kai ga ni'ima da wamammiya kana kana mai da hankalinka ga ni'ima take tamfurari wanda an jima mulkan ne mazalzalan ba kayanka ba kai kana kana hauka ne ga naka kaya kyakkyawa zaka fita batunsa ka dinga sa ido ga kayan da ba naka ba kuma mummuna ai wannan duniya mummuna ce lahira ce kyakkyawa sannan gida ne wanda baya karewa ni'ima ce kyakkyawa ya zaka kauda kai ga aikin lahira wanda aikin lahiran nan in kai shi kai ibada zaka samu aljanna da wabimiya sai ka kauda kai kana yin aikin banza na duniya kana neman duniya kana fita batun lahira alhali duniyan nan ba ta dogewa ka sani kuwa don gaban ka an mutu ka ji dai abin da aka karanta mana a baya sata suddu an gashi kana kauda kanka gabarin ita tunanin mutuwa din nan ba ko zon ai batun mutuwa da ai batun mutuwa ce kai muna harkar mu da Allah ya zo ya bata mana lokaci kawai wai an kawo labarin mutuwa hayyan au karihan wallahi dole ko kana so ko ba ka so sai ka karbawa mutuwa din nan lokacin da azra'ilu ya zo ɗaukar rayuwanka ko ka shirya ko karka shirya ko ka yarda ko karka yarda sai dai ka tafi innal hawadisa kaga ita mutuwa tuzijul harara an abdaniha tana kore ya'ya ta gargade su ta fitar da su daga wurin da suka saba gidajensu gonakansu ne ofis ɗinsu ne shagunansu ne gidajensu ne wurin da dai ka saba zama a wadan mutuwa in ta zo sai ta kore ka da wurin ta ɗunguje ka daga wurin mu gani bayan sai yakar gidan da za ka zo yance allah sarki mai gidan ya mutu ko ofis allah sarki ya ɗaga in sarauta ne da ka daga nan da nan ma kwana uku sati daya da wahala ai wata an mai da madadinka an manta ma da kai sai kaga an koma murnan nadin wani sabo kai an fita batunka kai wannan bai isa hankali wurinka ba ya isa hankali wurinka wadaira an aukariha wai san iyakar tsuntsayen da ma mutuwa ta kora gabarin abu ɗar aukar kamar giji shekansu gizazzansu aina man malakal maghariba wal masharik wai na tambayar ku wai duniyan nan za ku miki kama ne ku zauna duniyan nan wai wurin zama ne wai in takamar ka mulki ina kake mallaka unguwanku ko ko local government ɗinku ko ko jihanku ko ko ƙasanku gaba ɗaya to wai kai baka tuna wanda suka mallaki gabashin duniya yamacinta da, da, gabashinta sun mallaki duniya gaba ɗaya mutum nawa ka sani wanda ya mallaki duniya ga ina su annabi suleiman sun mallaki duniya su bukta nasar kafuri ne ya mallaki duniya gaba ɗaya to ina suke ka san shi annabi suleiman ɗin ka san shi ba labarin suka ke to ina yake inda ga maka kafirci ba kai mu wancan ba bukta nasar ya mutu inda ga maka musulunci annabi Suleiman ba annabin Allah ne manzon Allah ne ina yake ba shi wa amaran nawahiya wa garasal hada'ik wai sai iyakan wai ina wanda suka raya sassanin duniya da gine-gine wa garasal hada'ika suka daddasa itace da abubuwan shuka suka yi lambuna wato gonakai kyakkyawu saboda isa wanda kai dan karamin gonan ka ba da karin ke nomewa ba wani abu kake samu ba wanda suka yi noman ma na isa in takamar ka noma in takamar ka dukiya domin dukiya in ta yawa daga gini sai noma shine za a yi ta yi sai kiyo to ina wanda suka yi irin haka manya amma suka mutu suka bar gonakan suka bar gine-ginen da suka yi kaji wasa mudal ladina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dil awtad gaje ka duba basu sun tafi su wanal al amaniya duk gurace gurace su suke nema na duniya sun samu akwai wanda suka zama haka kai ka samu bukatan ka ba har yanzu kana neman dan wani mulki ma ya buwaye ka baka samu ba har yanzu kana neman wani hannun jari wanda kake neman ka samu ko ka samu shiya na wani banki ko na wani abin nan har yanzu ka kasa samu amma wanzu ma sun- suna akan gadon mulkin na sarauta na isa duk mutuwar ta zo ta wuce da su warakibal awatik shine kuwa suka hau manya-manyan zababbun dabbobi kamar yanzu a ce irin manyan jibjin manyan motocin nan to wai na suke kai da kila ki- motar kama eh, ta mutu wani ma mm, babur ne da shi wani keke wani ko keken ma ba yi da amma yana yana yana yana girman kai ana hayya ala sala yana wasa fa ina ta zaba idan za ka je ka zo ka bauta wa Allah kawai duniyar banza ma to suna cikin wannan jin dadi S- sahabihi min darihi gurabu bainin na'ikin gurabun ne ko gurabu bainin dai na'ikin suna cikin wannan jin dadi sai gurabu bainin wai hankaku wai ah, na, na rabuwa na'ik wanda zai zo shi shi shi shi ah, na na na'ik wato wanda yake gurabu bainin na'ikin kama wai hankaku na rabuwa kuma rabuwa mai nisa wanda ba a dawowa sahabihi ta zo ta yi mai kwatsatsa wato yana cikin jin wannan daɗi duk wannan mutanen da muke faɗa fa wanda aka bayar misalin su sai ga wani tsuntsu wato ana nuna maka wai mala'ika kenan wai kawai misali ake baka sai ga wani mala'ika kawai ya zo ya ce kai tashi zo Allah na kiranka ya ki karba kira to kai me kake jira kana nufin in an zo kiranka ne ba za ka tafi ba wa zajarat alaihi waɗarƙahu fi lahawihi a kaɗaɓu ɗariƙin a kaɗaɓu ɗariƙin wani mai mai yan- da- da- wato mafi yankewa mai faɗowa ba shiri ɗarik kama a ce mutum kana kwanci cikin dare cikin ɗaki kawai kaga mutum ya faɗo maka kawai to kuma wanda ya faɗo maka ɗin nan zai raba ka da wurin kwanciyar nan ne to duk waɗannan waɗarakahu fi lahawihi a kaɗau ɗariƙin mafi yankewar mai faɗowa ba shiri sai ya zo ya faɗo masa yana cikin annashawarsa wani yana cikin jin daɗinsa wani yana cikin mota ma ana tattaunawa ana jin daɗi wani yana cikin jirgin sama wani yana menene kawai sai azra'ilu zai ɗauke shi wa zajarat alaihi ruqudun wa sawa'iqun sai tsawa da cida na mutuwa suka zo suka gargade shi wahalla bihi ma shayyaba ba'dul mafarik ma abin nan da shayyaba ba'dul mafarik abin nan da ya furfurantar da kansa ko sashen kansa tsufa kenan ko alamun mutuwa ko wahalla bihi yana cikin jin wannan dadin sai zai sauka masa wani bai mutu ba kamin ya mutu sai ya tsufa tukut shine ake yi da shi amma yanzu ba a yi da shi kai kana nufin in ma baka mutu ba zan bane ba za ka tsufa bane komi shafe shafenka komi son karka tsufa in shekarunka yayi jikinka zai nunar da gani za ce ah wanda an ji daɗi amma dai ka wannan ya tsufa dole sai a ga wani jiki ya tamu ya ya ya tamuke ya kanka duka ce karka aji gemu ka- ka aske don ka ga furfuranka ka shafa wannan ka shafa wannan wai kan jiki yayin da ka tsufan tashin kama in wurin tashi da zama ma sai a ga wannan ya tsufa a wannan ya tsufa fatar kama sai a duba a gani wa qalahu al-habibu alladhi lam yufariq haka kawai sai gashi al-habibu masoyi naka kai alladhi lam yufariq wanda bai rabuwa da kai koko shi mutum waƙalahu sai gashi ya ƙi shi kawai sai a ce mutum ya mutu masoyinka ya mutu to tunda ya mutu kai din ne babban masoyinsa za ka fara dinga fita gaya mutane a zo jana'azar sawa ne ya mutu kai za ka fara faɗin ina za a yi masa rami a je wurin gina a gina ramsa rami ba za ka yarda a sa ku tare da shi a cikin rami ba saboda so ya gashi ya ƙi ka gidan da kake ciki sai gashi shine da kansa zai ce a ɗauke ka daga gidan nan a kai ka wani gida daban a zubi kuma a ƙasa wa hajarahu sadiqu war rafiq sai gashi kawai as-sadiqu aboki war rafiq sannan wanda abokin hulɗa kuma shi ko wannan sadiq kaman mai gaskiya wanda ka kulla da shi kai kub da kub wannan kuma rafiqi ne sadiqun ne rafiqun kuma sai gashi wa hajarahu ya kaurace masa kuna tare ya mutu sai kaga ya kishi ba zai ce a ban ne mu kwana da shi wani ma ba zai iya kwana da ko gawar ubansa ba wai tsoro yake ji ko ta ɗansa wai tsoro yake ji balle a kai shi ramin kai in ma ya zahe ramin ma yana sa shi sai ya fudda hannunsa wanda ya zure shi ne zai sa kawafuwansa a ce a kawo shi a zuba ko ya kawo ka aka zuba sai kafa ɗan yake sa bai sa biyu saboda bai amince ba ɗan yake sawa shina ana aje ka yaga ka yaga ka zauna sosai cikin rami sai fidda hannun sai fidda kafa sai ce na barka da halinka sai zo a zuba kasa a rufe kuma hannun ma sai ya wanke tun da ya taba ka to wannan zaka rabi da Allah ka rika wannan ki raba ka da Allah na'am na'am wani kila dai min jawaril makhluki na ila jawaril khaliq sai aka ciratar da shi ga makwabtaka da mutalikai yau gashi ya koma daga shi sai Allah nazalahu wallahi almautu wa lam yuhashihi wallahi mutuwa ce ta sauke ta sauka a kansa sannan bata tsallake bata fito bata tsallake ba ko za ta sauka masa ne wallahi kowannen mu za ta sauka masa kuma ba za ta bar kowa ba mutuwa ake nufi za ta sauka ba kowannen mu za ta bar shi ba wa azallahu bil qahri ba'da izzi jashi sai ta kaskantar da shi tilas mutuwa sai ta kaskantar da kai bayan jiji da kan da kake yi zuciyarka tana ganin jashi zuciya tana ganin kai wani abani ne sai ga kaiwa cikin ƙasa to ina girma ko shimfiɗa babu ko tabarma babu balle ka tifa ina fulu babu wa abdalahu khashinu turabi ba'da lini firashi ko wa abdalahu khashina turabi aka hurhura masa da kaushin ƙasa taurinta ba a dalili firashihi bayan canda ya saba kwanci a kan shimfiɗar sama ya tafshi katifa da gado na isa ga iya kwandishin ga kayan jin daɗi amma yau malam ga ka kai ne a cikin rami wanda bai wuce zira'i ɗaya ba ba zai kai ba ba za ka iya makwance reran a ciki ba sai dai a juya ka haka kaifi ƙasa ba shimfiɗa ba fulo balle katifa balle gado balle iya condition ko mafi tari na kaba babu sai dai mafi tarin aikin ka da ka shirya kuma tana zuwa wurin kowannen mu fa ba wai labari yake ba inna hadhihi tazkira inna hadha la huwa al-qasasul haqq labarin gaskiya ne kai wannan wanda aka mu koma wurin Allah wa mazakahu al-dudu fi qabrihi sai ga tsutsa tayi kace kace da shi a cikin kabarinsa ka tamziki kuma kuma shi kamar yadda ka san suturarsa takan yayyage bayan ta tsufa da ka taba sai ganin ya barke da ka taba sai ganin ya barke wani lokaci ayi maho nan nan ayi maho wani lokaci mahon ma ba zai kama ba saboda abin ya rube to sai ga tsutsa ta mutu kace kace wa baqiya fi dankin shadidin min ma'ashihi sai gashi an bashi ya wanzu a cikin tsanani kunci mai tsanani na wani rayuwa da ya koma a cikinta wa ba'u da anis sadiki ya zama nesa ga wancan mutumin da ya amince ba ka annahu lam yumashihi kamar ba shine suke kai kawo tare da shi ba yau gashi ya barka wannan da kake sabawa Allah kake Allah saboda shi to yau gashi da ya barka ya barka da kai sai halinka ma nafa'ahu wallahi alhitiras wallahi yan bangan da yake da su masu bashi kariya da sojoji da 'yan sanda wanda suke hana a zo wurinsa yau wallahi gashi ba su amfani shi ba ba wanda ya sa ya ce wallahi ba za a rufe shi ba su ne ma za su ce ai maza a kai shi don in aka barka a cikin gidan kwana biyu warinka ka ruɓa warinka ya ishe su tabi wannan rayuwa mai amfanin ta wala wala raddat anhu arrikazu dukiyar da mutum ya tara ko ruddat dai anhu wala ruddat anhu rikaz dukiyar da ya tara ba a dawo masa da ita ko za a kai shi da ita cikin rame to ya za ka ta hauka saboda abin da ba shi ko abutanka a cikin rame ka shirya da abin da zai abuce ka a cikin rame ka shine aikinka na kwarai mana bal darrahu min az-zadi al-awas kai wannan ma dukiyar kawai ta cuta masa ne ga barin guziri wanda ya kamata ya rika ta cuta masa ta hana shi wannan guziri wasaru wallahi ibratan lil mujtaz saboda haka wanda suka tafin nan wanda muka faɗaɗin nan wallahi sun isa wa'azi ga duk wani mai lura wanda zai tsallaka wannan godamen na duniya je lahira ko wannan muku sai ya tsallake ko lokaci ne waka za'a shasi'an minas subulil aufas kuma gashi nan yanzu ya yanke minas subuli al'aufas daga hanyoyi wato titi dogo mai wuya tsallakawa gashi ya tsallake shi kuma wahalce gashi ka tsallake wannan tafiya ta duniya kaje kaje lahira shine falakata hamal aqaba ma adraka bal aqaba wa baqiya rahinan gashi barkatai jingine la yadri ahalaka amfaza yau dai mutun gashi rahin bal insanu ala nafsihi basira walau alka ma'azira to yau dai ga dai mutum an bashi shi shi mutum yanzu gashi ya zama rahinan la yadri a halaka an faza ba yi tunani cewa wai shi zai halaka ne ya zama dan wuta ko ya zama dan aljanna bai sani ba ina yana ta na korab ne dare ma kike kake kai da adam wa hadha laka ba'da ayyamin wallahi wannan zai sami wanda ya ji wannan magana da wanda bai ji ba kwanuka in kadan sai wannan halin ya samu kowannen wannan da yake ji na kusa ko na nesa wallahi sai ya same shi wa ma anta fihi al'ana ahlamun ko ina shaida maka inji malam abinda kake ganin kana cikin nan yanzu na wacaniya na jin dadi kan mafarki ne kan mafarkin kana ana ruwan kudi kana kwasa ko ga ka cikin wacaniya kana kaza shikenan sai ka falka kana farka ga bisa shifudanka gumi ya ishe ka sai ka dugu fitari kana fitara wai kai ne can da cikin AC dazu kuma kai ne kake mulkin an yi ruwan kudi ka tattara ka tattara kasa cikin jikuna sai ga ka balka ka lalaba aljihu ko ko ko naira ɗaya ba ka da dama ka kwanta ba ko sule kaka baka da ko naira wannan mulki ne ashe wannan zuwan zuniya mulki ne kawai wa duniya ka la tasluhu wa ma sami wa duniya ka duniyar nan taka ma la tasluhu ba za ta yi ma inda kake so ba yi wa ma samita satarahu gadan duk abin da kaji mun gaya maka wallahi zaka ganshi gobe zaka tabbata abin da kaji an faɗa din nan na wanda ya aikata alheri zai ganshi wallahi zaka ganshi gobe ba sai wai ba ni ce maka wai badi a gobe ma inna ma tuwa da duna la'at ala tamam cike ko dai ba a rage maka wa baqiya wa yaquli wa laka wai haka ka shedinka ka tabbata ni da nake magana da kai kowannen mu sai wannan abu ya samu amma yusiruka amma yusiruka yusiru fika hadal kalam to kai wawa ne kai mahaukaci ne wannan magana ba za ka bari ta yi tasiri ta yi amfani a zuciyarka ba to Allah ya sa ta yi amfani a zukatan mu alhamdulillah Allah ya mana gafara albarka annabi Allah ya sa abinda muka faɗa din ne amfane mu da mu da masu saurare kusa da nesa albarka annabi Allah ya kiyaye mu kiyaye mu imani mu da mutuncin mu da zon da mu lafiya da zon da kasar mu Najeriya lafiya albarka annabi Allah yayi mana masibobi da muke ciki wannan abubuwa da muke ciki musamman na wannan abubuwa ne duka dai Allah yayi mana na masiba da muke ciki albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana gafara da ta da mu a alkhairi tun gude mu ga sharri masu mulkin kasar mu Allah kai musu mafaka ga alkhairi ka tun gude su ga sharri mu ma Allah kai mana haka albarka annabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima agulik wal khatim lima sabaq nazir al-haqq bil haqq bal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin